الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai kome da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan yammaci na farko a cikin watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin maka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya a inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma shekarar da ta gabata waccan kafin shekarar corona mun kare suratul kuman a yau insha Allah za mu shiga suratul sajda wanda suratul sajda sura ce makiyya ta sabka ne a garin makka tana ɗauke da ayoyi ثلاثين ديدي مئة ليج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تركون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه الإنسان من طين بفتح اللام الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بان بسم الله wannan sura ta fara da alif lam mim wanda ake ce musu al-huruful muqatta'a wanda suke zauwa a cikin farkon wasu surori daga cikin surorin alkur'ani mai girma wanda alif da lamun da mimun a haka babu wanda ya san takai babu wanda ya san takamaiman ma'anar su sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki tanzilul kitab lalle wannan saukakken littafi ne la raiba fihi babu shakku ko kwankwanto game da sabkashi min rabbil alamin daga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki wannan aya ta zo ne domin mayar da martani da yin raddi game da kafiran da suke karyata alkur'ani mai girma wanda sukan cewa lalle alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ya kirkire shi a matsayin ƙarya ga Allah wasu kuma su ce tatsuniya ne kamar yadda Allah ya bada labarinsu a wasu wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma yayin da suke cewa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wani wurin kuma suna cewa in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ƙaryata irin zantattukan nan da suke faɗa domin ya tabbatar da cewa alkur'ani littafi ne sabkakke daga wurin shi subhanahu wata'ala sai sa ce tanzilul kitab sabkakken littafi ne min rabbil alamin la raiba fihi babu shakka game da sabkashi min rabbil alamin daga Allah madaukakin sarki Allah ce am yaqulu naftarahu shin ku za su ce iftarahu annabi muhammad shi ne kirkirar alkur'ani ya faɗe su a matsayin ƙarya allah ya ce bal ba gaskiya ba ne ba bar su dai huwal haƙƙo shi alkur'ani gaske ne min rabbika daga ubangijinka litun zira ƙauman ma a taku min nazir domin ka yi gargaɗi ga waɗannan mutanen ananihin ƙuraishawa ma a taku min nazir wanda babu wani mai faɗakarwa da ya zo musu min qablika gabaninka la'allahum yahtadun ko cewa za su shirya sabu abin da yake shine gaskiya Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya halacci sammai da ƙasa Allah shi ya halacci sammai da ƙasai wama bainahuma kuma Allah shi ya halicci halittun da suke tsakankanin sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida Allah ya halicci wannan halittun ne fi sittati ayyamin a cikin kwana shida shi yasa hadisi ya zo a cikin sahihin muslim hadisin abu huraira ta yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama biyadi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kama hannuna faƙala ya ce da ni khalaƙallahu turbata yau masabt Allah ya halicci ƙasa ne ranar asabar wa khalaƙa fi haljibal yau mal'ahad sannan Allah ya halicci duwar watsu a cikin ta ranar lahaji wa khalaƙa shajar yau mal'ithnai sannan Allah ya halicci bishiyoyi ranar litinin وخلق المكروه يوم يوم الثلاثاء sannan Allah ya halicci dukkanin abin kyama ranar talata wa khalaqan nura yawmal arba'a sannan Allah ya halicci haske ranar laraba wa batha fiha ad-dawab yawmal khamis sannan Allah ya yada dabbobi a cikin sammai da kasai a ranar alhamis wa khalaqa adama ba'da al-asr min yawmil jumu'a fi akhir al-khalq sannan Allah ya halicci annabi Adam ranar Juma'a bayan sallar la'asar wanda kuma shi ne ƙarshen halitta wa fi akhir sa'atin min sa'atil Juma'a a cikin ƙarshen lokaci daga cikin lokutan Juma'a fi ma bainal asr ila layl tsakankanin abin da ke tsakanin sallar la'asar zuwa dare lokacin sarki shi ne mahaliccin sammai da ƙasai bi mana shi ya farar da su daga babu sannan shi ya halicci abinda ke tsakankaninsu na halittu gaba ɗaya ba tare da ya ga wani misalin da ya gabata ba kafin ya halicce su wanda shi ke nuna ƙudura da cika ta allah maɗaukakin sarki ta hanyar ya samar da abu daga babu allah ya halicce su ne a cikin kwana shida wanda Allah ya ga dama ya halicce su ne daidai da kiftawa ido Allah ya ga dama ya halicce su ne cikin abin da bai kai ma kiftawa ido saboda al'amarin Allah yana gudana ne tsakankanin kafun da nun innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan ya ga damar zartar da shi yakan zai ce da shi kun kasance sai abin ne kasance to amma Allah da hikimarsa da ganin damarsa ya halicce su a cikin kwana shida ba wai gajiyawa ta sa Allah yayi haka ba ba wai dan ya huta ba ba wai dan ya huta ba yasa ya halicce su a kwana shida kamar yadda Yahudawa suke sifanta Allah cewa yana huta Allah ya dukaka ba zai gajiya ba ma balle ya huta subhanahu wataala thumma stawa ala al-arsh sannan Allah ya daidaita akan al-arsh bayan ya gama halittar sammai da kasai da sauran halittu sai ya daidaita akan al-arsh ya dukaka akan al-arsh daidaita wadda ta dace da zatin shi shi yasa manhajin ahlus sunnati wal jama'a duk abinda Allah ya sifanta kanshi da shi na sifofi mukan yi imani da wannan abin kuma mu sifanta Allah da wannan abin da ya sifanta kanshi ba tare da kakaitawa ba ba tare da kamanta Allah da halittun shi haka manhajin mu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta Allah da shi na sifofi za mu sifanta Allah da wannan sifofin da annabi ya sifanta Allah da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai sifanta Allah ba da abin da yake na kasu ne ko aibi da abin da kaga annabi ya sifanta Allah da shi Allah ne ya furi shi sifanta Allah da shi ba ma yarda mu ki sifanta Allah da irin abin da ya sifanta kanshi da shi ko irin abin da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta Allah da shi Allah ya ce ya daidaita kuma ma'anar daidaita kowa ya san me ake ce ma daidaita lafazin daidaita yana iya ɗaukan ma'anar zamne yana iya ɗaukan ma'anar gide yana iya ma'anar ɗaukar kwance amma mu ba mu san kowace ma'ana ce ba idan aka danganta abin zuwa ga Allah mun san ma'anar daidaita amma yaya Allah ya daidaita babu wanda ya sani sai Allah amma ku dole mu yi imani da cewa Allah ya daidaita shi yasa wannan shine mazhabin magabata sarfu salih gaba daya kama daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in game da abin da shafi al'amarin sufufin Allah da sunan shi akan sifanta Allah da abin da Allah ya sifanta kan shi da shi babu wanda ya fi sanin Allah Allah Allah ya fi sanin kan shi da kowa sannan babu wani bayan Allah wanda ya fi sanin Allah sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane yana idan Allah ya baka labarin yayi kaza dole kai imani da cewa yayi kaza yaya yayi shine ba a baka ikon gano yayi ba kuma ba za ka taba gane yayi ba ya daidaita ya ya daidaita ba mu sani ba amma dole mu imani da cewa ya daidaita dan shi ya ce ya daidaita war irin daidaita ba mu sani ba daidaita wadda ta dace da zatin shi ko a cikin bayu halittun Allah idan aka ce daidaita takan sha bamban daga wagga halitta zuwa ga halitta daidaitan mutum akan gado ko akan kujera ta sha bambanci da daidaita wata dabba akan gado ko akan kujera zaman mutum da zaman wata dabba akwai bambanci tsakankanin su kasancewa akwai bambanci tsakankanin halittun su idan ko aka samu bambanci tsakankanin daidaito ko zama tsakankanin halittun Allah ya so ya so to yaya kake tsammani game da daidaita wanda ya halicci halittu gaba ɗaya kago ko shakka babu ba daidai ba ne ba ba iri ɗaya ba ne tsakanin daidaita ubangiji da daidaita irin ta halitta shi daidaita allah ta danganci sufofin shi da zatin shi daidaitan mutum ko kuma halittun allah irin tasu ce ta halittu ina fatan mun gane shi yasa sun mastawa alal arsh sannan allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al arsh malakum min dunihi min wali ba ku da wani kuma bayan Allah min waliyin wanda zai jibanci al'amuranku wala shafi'un ba ku da wani wanda zai cece ku gobe kiyama a falata ta zakarun shin ba za ku ɗauki izina ba ku astu game da abin da ake kiran ku zuwa gare shi wannan shi ne abin da wannan aya mai girma take ɗauke da yudabbiru al'amura minas sama'i ilal ard Allah maɗaukakin sarki shi ne ke gudanar da al'amurra minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa kenan Allah madaukakin sarki shi ke jujjuye al'amurra shi ke gudanar da al'amurran bayan shi gaba ɗaya minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa thumma ya aruju ilaihi sa'annan ayyukan bayu da aikin da suka aikata ya aruju ilaihi zai hauhawa zuwa ga Allah fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a cikin yinin da gwalgwadon yinin zai kai shekara dubu game da yadda kuke kilkil ga ku adadin kwanakai imana Allah shike jujuye al'amura gaba daya daga samma daga sammai gaba ɗayan su zuwa ƙasan ƙasa gaba ɗaya sannan kuma ayyukan ku ku bayu suna hauhawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin yinin da da a ce ku za ku kilge a matsayin kwanakanku na duniya da kuke kilgawa zai kai tsawon shekara dubu imana ratar da ke tsakanin sama da ƙasa mala'ika ya zo daga sama zuwa ƙasa sannan su ɗauki ayyukan bayi su ɗaukaka su zuwa ga sama wurin Allah wannan tahiya a lissafinku a kwanakanku na duniya zai kai ratar shekara dubu wanda kuma mala'ika zai yi haka cikin abin da bai kai kibtawa ido don sararin samaniya ta farko zuwa ƙasa shekara dubu ɗari biyar ne kenan zuwa shekara nawa ɗari biyar komawa shekara nawa ɗari biyar amma mala'ika zai zo sama da ƙasa a cikin abin da bai kai kibtawa ido wanda ke nuna cikakken ƙudura da iko da mulki na Allah maɗaukakin sarki kuma a wannan aya akwai dalili ƙarara da ke nuna cewa allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sama mai ke nuna haka allah ya ce ayyukan bayu akan hauhawa da su sama zuwa gare shi wanda ke nuna allah yana ina yana sama maɗaukakin sarki idan kuma aka ce allah yana sama bi ma'ana yana saman sammai ta yadda babu wani abu saman Allah sai Allah babu wani abu daga cikin halittu wanda ke saman Allah ina fata mun gane kenan yana saman saman bakwai gaba daya saman komai da komai babu abin da ke saman shi subhanahu wataala kaga wannan aya tana nuna mala'iku suna hauhawa idan suka hauhau da ayyukan bayu zuwa wurin wa suke zuwa wurin Allah madaukakin sarki na kaga aya dalili ne karara da ke nuna cewa Allah yana sama madaukakin sarki kamar yadda wasu ayoyin suka nuna Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma da wata ayat da Allah ke cewa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u sannan Allah madaukin sarki ce zalika alimul ghaibi wash shahadati azizur rahim lalle waɗannan ayyuka da aka ambato muku gaba ɗaya ayyukan masanin gaibi ne wash shahada da masanin abin da yake bayyane al azizu mabuwaye wurin azabtar da duk wanda ya kangare mishi ya bin sakon manzon shi ar-rahim mai jin kai da rahama da tausayi kamar wanda suka yi imani da shi da manzannin da ya turo musu a doron ƙasa sannan Allah madaukakin sarki ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah nan shine wanda ya kyautata dukkan komi khalaqahu da ya halicce shi wanda akwai qira'ar da tazo da yi malamin sukuni allazi ahsana kulli shay'in khalqahu Allah shi ne wanda ya kyautata dukkan komi ta fuska halittar wannan abu lalle Allah madaukakin sarki idan ka lura da abin da ya halittu ya halitta daga cikin halittun shi zaka ga ya kyautata halittar wannan abu ya dibin sama da yadda Allah ya tsara ta ya halicce ta ya ade ta da tauraru a cikin ta in ka dube ta so dubu zaka ganta tana tsaye kamar yadda ka saba ganin ta ba zaka ga tangarda tattare da ita haka ƙasa Allah ya tabbatar da ita a tabbatar muku da ita ya kafe muku ita da duwatsu ya ba ku dama ku yi gine-gine a ciki ku yi tafiye-tafiye a ciki haka tsarin halittar mutum da sauran halittu gaba ɗaya Allah ya kyautata tsarin halittarsu wa bada a halakal insani min tin sannan Allah ya fari halittar mutum min tin daga ƙasa wanda wannan ana nihin annabi adam alaihissalam shine wanda Allah ya fare shi da ƙasa amma yadda hadisi ya zo a cikin sunan tirmidhi da sanadi ingantacce عن أبي موسى الأشعري قال دق أبي موسى الأشعري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زال الله إرادة من شاء الله ستبت أغريش يتي إن الله خلق آدم للي ألا مدوككين سركي يا هدتي النبي آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض daga jimkar ƙasar da ya jimka daga cikin gaba ɗayan sassanin ƙasa faja abanu adami abanu adam ala qadril ab shi yasa bani adam suka zo gwalgwadon yadda ƙasa take faja aminhumul ahmar aka samu ja ya fito daga cikin su wal abyad da fari wal aswad da baki wa baina dalika da wanda shi ba fari ba ba baki ba ba ja ba ba fari ba ba fari ba ba ja ba wasahalun wasahalu da mai saukin al'amari daga cikinsu walhaznu da kuma mai tsananin al'amari daga cikinsu walhabithu da mummuna daga cikinsu wattayyibu da kuma mai kyawawan ɗabi'u daga cikinsu kenan mutane sun kasance gwargwadon yadda ƙasa take wani daga cikinsu za ka ganin shi jani daga kenan an ɗebo shi ne daga wannan bangaren ja da Allah ya damka daga cin halittun Allah daga cin halittu daga cin halitta Adam da Allah ya tashi halitta wani kuma aka damko shi daga cikin farare wani kuma aka damko shi daga cikin bakake wani kuma shi ba fari ba ba baki ba wani kuma zaka ga mutum ne mai dadin sha'ani mai tafshin al'amari wani ne kuma zaka same shi mai gausi mai tsaurin kai mai fitina wani kuma zaka same shi mai mummunan ɗabi'u da wahalar sha'ani wani kuma zaka same shi mai kyakkyawan ɗabi'u mai dadin al'amari haka Allah ya halicci bayan shi subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan Allah ya sanya 'ya'yan annabi Adam da zurriyar shi ya samar da su ne min sulala daga ruwan maniyi min ma'in mahin kenan daga ruwa wanda yake wulakantacce shine ruwan maniyi asalin halitta su shine annabi Adam an halicce shi ne da ƙasa su kuma zuriyar annabi Adam an halicce su ne daga dugon maniyi daga ruwan mace kenan da ruwan maniyi da ruwan namishi sannan Allah ce sun masawahu sannan Allah ya daidaita halittar wannan mutum wa nafaka fihi min ruhihi sannan ya busa ya masa busa daga cikin ruhinsa ya mana ya busa masa rai wa ja'ala lakum as-sam'a sannan Allah ya sanya muku ni'ima ta ji wal absara da ni'ima ta gani wal af'idata da zuciya qalilan ma tashkurun Allah ya ce sai dai kadan ne daga cikin ku suke godiya game da abinda Allah ya musu na ni'ima yasa hadisi ya zo a cikin jami'ut tirmidhi da sanadi ingantacce hadisin abu huraira an abi sa'idin qala da abi sa'idin qala su bi suka ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ الله سئرة لأمن شاء الله استبت أغريش يتي يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ألم أجعل, ألم أجعل لك سمعا وبصرا زأزو دباوة رتاشا القيامة ألا مؤلوك كن سركي يتي دشي alam aj'al alam aj'al laka sam'an wa basara shin dama ban sanya maka ni'ima ta ji da gani ba wa malan wa walada ban baka ni'ima ta arziki ba da ƴaƴa wa sakhartu laka al'an'am sannan kuma na fure maka dabbobi wal harta da ƴaƴan maremani da abubuwa na noma wa taraktuka tar'asu wa tarba sannan na barka kana jagoranci kana zamantowa kai ne shugaba wa tarba'u kana cikin hutu da walwala wasu malamai suka ce wa tarba'u kuma kakan ɗauki kaso ɗayan hudun dukiya kai abin da kake so da ita fakunta ta zunnu annaka mulaqiya yau maka hal sannan kana zaton ma cewa ba za ka haɗu da ni ba a wannan yinin ka na yau fa yaqulu la sai ce eh ya ubangiji ban yi zaton zan haɗu da kai ba a wannan yini na yau fa yaqulu lahu sai Allah ce da shi al yawma ansaka kama nasitani lalle kam yau zan barka cikin tsananin azaba da narkon azaba kamar yadda ka bar mini da'a da biyayya a nan gidan duniya bi ma'ana an saka zan kyale ka zan barka cikin azaba ba zan maka rahama ta ba a yiwuwar a rattashin alkiyama irin yadda a rayuwar duniya kai ma baka mini da'a ba baka mini biyayya ba baka ba abinda annabinka ko manzon ka zo da shi sai Allah ya ce فقالوا أإذا ضللنا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون بارزوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من- ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid wa qalu kafare suka ce a idza dalalna fil ard wai shin idan muka bace muka radaddige muka game da ƙasa a inna la fi khalqin jadid shin wai za a tayar da mu a cikin sabuwar halitta bi ma'ana suna shakku suna musu suna inkari game da cewa za a tashi bayan an mutu wannan tambaya tambaya ce ta musu da inkari bi ma'ana idan muka mutu muka rididdige cikin ƙasa ƙashinmu ya garwaye da ƙasa shin wai Allah zai iya tashenmu tashi na halitta sabuwa balhum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ya ce bar su dai bi liqa'i rabbihim da- game da haduwa da ubangijinsu kafiruna sana masu kafircewa sana masu musawa sana kin cewa za a tashi mutane bayan su mutu qul kace da su ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum lalle wanda zai karbi rayukanku shine mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku thumma ila rabbikum turja'un sannan ku abun komawa ne zuwa ga ubangijinku bi ma'ana Allah da ya halicce ku daga babu wanda ba da babu ya samar da ku daga babu to mafi sauki ne ya samar da ku bayan kun mutu mafi sauki ne gare shi ya tayar da ku bayan kun rididdige kun gami da ƙasa wanda kuma hakan ya sha faruwa a tarihi hashin hakan ya sha faruwa a rayuwa Allah ya sha nuna musu gashi yayi halitta ya kashe ta kuma ya tada shi tara ya tada wannan halittar ta tara su kuma da hakan ya faru tare da banu Isra'il game da wannan mutumin da aka kashe aka rasa wanda ya kashe shi karshe Allah ya tayar da shi kowa ya gani a gabansu sannan bayan shi akwai annabi Ibrahim da ya tambayi Allah ya ce Allah ina son ka nuna mini ya kake tadawa bayan ka kashe ya kake rayar da matattu Allah ya ce annabi Ibrahim ko baka yi imani bane ba annabi Ibrahim ya ce a ubangiji na yi imani ina son dai in gani dai in ƙara samun nutsuwa Allah ya sa ya kawo tsuntsaye daban-daban ya kashe su ya saɓe su da naman su da gashin su gaba ɗaya a wuri guda sannan ya ciccira naman dunkule dunkule ya raba akan duwatsu daban-daban yana gani Allah ya dinga tayar da nama nan kashi nan farkaki nan ya haɗa su suka tashi tsuntsaye daban-daban wanda bayan ya dame su ya caɗe su a wuri guda wanda Allah mai iko ne akan ya tada abu bayan ya halicce shi haka mutunan nan wanda ya zo ga wata alƙarya sai ya mamaki ya ga alƙarya ce da rayayya cike da mutane gwanin kyau sai ga shi yanzu ta ruguji ta lalace kai ka ce ba a taɓa rayuwa a cikinta sai ke cato yaya Allah zai rayar da wannan alƙarya bayan ta mutu nan take Allah ya kashe shi da shi da jakin shi sai da suka yi shekara ɗari a mace sai Allah ya tada shi ya tambaye shi ce kwana nawa kai yi nan sai ce yana ya kwana ɗaya ko kwana biyu Allah ya ce mashi shekarar ka ɗari nan diba jakinka ka gani diba abincinka ka gani jakin shi ya mutu ya bushe ya riddige ya game da ƙasa abincin shi kuma yana nan bai yi komi ba kamar yanzu aka fito shi sannan yana kallo yana gani Allah ya dinga gama kashi da tsoka sai da jakin nan ya tashi ya koma yadda yake wanda Allah haka yana nuna Allah ke tashi Allah ta da halitta wurin shi abu ne mai sauki in akwai abin da za ya wuya a ganin mu mu bayu farar abu daga babu ba tayar da shi ba bayan ya lalace babu abin da ke gagara Allah madaukakin sarki yanan qul yatawaffakum yatawaffakum malakul malakul maut alladhi wukila bikum ce musu lalle mala'ikan mutuwan nan da aka wakilta muku shine wanda zai karɓi rayukanku thumma ila rabbikum turja'una sannan zuwa ga ubangijinku ne za ku koma walau tara idil mujrimun da dai ka gani da idan ka ya kai annabi muhammad ko ya dai za ka gani da idan ka kai wanda ake ba labari idil mujrimuna yayin da wanda suka kasance mujrimai kafarai mutanen banza gobe kiyama naki su ru'usihim sun kafe kawunan su ƙasa saboda ƙasƙanci da jin kumya inda rabbihim a wurin ubangijinsu suna masu cewa rabbana ya ubangijinmu absarna mun gani abin nan da ake gaya mana gaskiya ne wa sami'na kuma mun jinji na basira mun gaskata cewa abin nan da ake ba mu labari na riginan duniya haka nan ne gashi ya faru farji'na na'mal salihah ya ubangiji mai damu duniya za mu aikata aiki na gari mu kasance cikin mutanen kirki inna muqinun lalle a yanzu kan muna da yaqini muna da tabbat game da abin da ake faɗa mana gaske kaga a gobe kiyama duk masu inkari suna musu suna ƙaryata abin da Allah ke bada labari ta harshen manzon shi za su zo su yi nadama a cikin kaskanci da kumya su nemi a maida su duniya domin su gyara Allah ba zai ba su damar yin haka walau shi'ina Allah ya ce da dai mun ga dama la'ataina kulla nafsin hudaha da mun ba kowace rai shiryarta Allah da ya ga dama da ya shirya mutane gaba ɗaya ba za a samu kafiri ko guda a cikinsu Allah da ya ga dama da ya bar mutane gaba ɗaya sun kasance mummuni sun shiga gidan aljanna gaba ɗayansu sai dai Allah shi ke yin abin da ya ga dama da bayan shi ina fata mun gani kai dai Allah ya baka hanya ya shiryar da kai ya nuna maka hanya ta kirki ya nuna maka hanya ta bata kuma ya baka zaɓi ka zaɓi abin da ke gyara ka ina fata mun gane duk wanda ya zaba abin da ke gyara shi hakan zai zama mishi ni'ima da hutu gobe kiyama duk wanda kuma ya zaba hanya ta bata kaga kuma shi ya zaban ma kanshi abin da zai kasance mishi asara da nadama gobe kiyama Allah ka kare mu ka ba mu dama hawa hanya da turba mafi da inganci da mai zamantowa kuma daidai kenan kaga shari'a hannun Allah take Allah yakan shirya wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama ikon sani ganin damar sani ina fata mun gane don bayu duka mallaka shi ne kayan shi ya ga dama ya shirya da wanda ya ga dama ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama ya ga dama ya asabtar da wanda yake so ya ga dama kuma ya ni'imtar da wanda ya ga dama saboda kayan shi ne mallaka shi ne babu wanda ke tarayya da shi a cikin wannan misali karami ko kai yanzu mutum ka mallaki garke na dabbobi kake kula da su kake shayar da su kake ciyar da su kaga wani bangare ne na mulki ba cikakken mulki bane ba amma mulki ne da Allah ya baka amma idan kaga dama zaka zabi wanda kake so daga ciki ka yanka zaka zabi wanda kake so daga ciki ka saida wani abin da kaga dama zaka yi a cikin su kuma kai ba abin zargi bane game da abin da kake aikatawa a cikin su nada balle balle Allah madaukakin sarki wanda ke da cikakken mulki wanda komai nashi ne ba mai tarayya da shi a cikin komai da komai yawan Allah da ya riga ya baka hanya ya nuna maka shari'a wanda ya shari'a to fa inna ma yahtadi li nafsihi an gane ko wanda kuma ya bata shi ya zaban mu kanshi hanya ta bata Allah ya data ta Allah ya ce walakin haqqal qawlu min sai dai zance ya tabbata daga gare ni la'amla anna jahannama tabbat zan cika wuta jahannama min aljannati daga aljanu wan nasi ajma'i da mutane gaba ɗayansu Allah ya riga ya alƙawali zai cika wuta da duk wanda suka kangare mishi na daga cikin mutane banu adam daga kuma cikin aljanu kuma ya alƙawalin zai cika aljanna duk wanda suka masa biyayya daga cikin banu adam da kuma wanda suka masa biyayya suka masa da'a daga cikin aljanna sannan Allah ya ce fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha dan haka ku dandani abinda kuka bari na haduwarku da wannan yinin naku inna nasinakum lalle mu ma za mu kyale ku mu barku a cikin azaba wazuku azabal khult dan haka ku dandani azaba madimanciya madawwamiya wadda ba ta karewa bima kuntum ta'malun game da abin da ku kasance kuna aikatawa na munanan ayyuka ibn jarir at-tabari yake cewa za a ce da kafirai gobe alqiyama zuku azaban taqluduna fihi ila ghairi nihaya ku dandani azabar da za ku dawwama a cikinta irin azabar da ba ta da ƙarshe bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na sabo da kafirci ga Allah madaukakin sarki kama wannan ayat ta yi daidai da ayat da Allah ke cewa la yadhuquna fiha albarda la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba yanan kafirai ku dandana ba abin da zamu muku dadi da shi sai dai azaba akan azaba Allah ke shi mu kare hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn majah da sanadi ingantacce daga abu huraira Allah yarda da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa yu'ta bil maut yawmal qiyamah za a zo da mutuwa rattashin alkiyama fayuqafu ala sirat a tsayar da mutuwa akan siradi fayuqalu sai a ce da sai a ce ya ahlal janna ya ku an gidan aljanna fayattali'una khaifina wajilin sai an gidan aljanna su leko suna cikin suna cikin firgici da tsoro suna cikin firgici da tsoro an yukhraju min makanihim alladhi hum fi suna jin tsoro da firgici dan kar ya kasance za a cire su a fitar da su ne daga cikin wannan wurin da suke sana na mutuwa a cikin shi sun mai kwalu sannan sai a ce ya ahlan nar ya ku ‘yan wuta fayattali'una mustabshirin za su ɗago suna masu albishir farihina an yi kharaju min makanihim alladhi hum fi suna masu murna cewa za a cire su daga cikin wannan wurin da suke sana azabtuwa a ciki fa yuqalu sai a ce da su gaba ɗaya ‘yan wuta da ‘yan aljanna hal ta'rifuna hadha shin ko kun san wane ne wanga qalu na'am gaba ɗayansu sai su ce eh mun san shi hadhal maut wannan shine mala'ikan mutuwa qala sai Allah ya ce fayu'maru bihi fayuzbahu ala sirat sai ayi foro a yanka shi anan akan sirati thumma yuqalu lil fariqaini kilahuma sannan sai a ce da bangarorin guda biyu dukansu khuludun fiha تجدون خلود في خلود فيما تجدون لا موت فيها ابدا kowane ɗaya daga cikinku ya dawwama a cikin abin da yake samu a yanzu babu fitowa ko kuma hutawa har abada wanda ke nuna kenan kaga duk wanda suka kafirce mu ubangiji ko wanda suka yi munafici babba idan suka shiga wuta za su dawwama ciki har abada la yamutuna fiha wala yahya ba za su mutu a ciki ba sannan ba za su ingantaccen rayuwa ba a cikin wuta sannan yan aljanna su ma idan suka shiga cikin gidan aljanna Allah samu cikin su za su dawwama har abada ba za su fita daga cikin gidan aljanna ba sai Allah ya ce
inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha idza dhukiru biha qamu sujjadan wa sabbahu بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
madaukakin sarki ce innamal mu'minu in- innama yu'minu bi ayati bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada ku sani kadai masu yi imani da ayoyinmu alladhina idza dhukiru biha sune waɗanda idan aka faɗakar da su da ayoyinmu ko aka wa'azantar da su ko aka tunatar da su kharru sujjadan sai su faɗi sana masu yin sujjada don girmama Allah madaukakin sarki wasabbahu bihamdi rabbihim sannan su tsarkake ubangijin su da dukkan naqasu da tawaya wa bihamdihi suna masu bautar su suna masu suna masu gode ma ubangijin su wa hum la yastakbirun kuma su ba sa yin girman kai wurin bautar ubangiji madaukakin sarki ba sa kin gaskiya idan ta bayyana gare su ba sa raina mutane ko hadisi ya zo a cikin sahihi muslim hadisin abi huraira kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza qara ibnu adama sajda idan dan adam ya karanta suratul sajda fasajada sannan yayi sujidi i'tazala ash-shaytanu yabki sai shaydan ya bar wurin yana mai kuka yaqulu yana cewa ya wailahu ya kai cansa wa fi riwaya a cikin wata riwaya ya waili shedan zai dinga cewa ya kai cuna umira ibn adam bis sujudi fasajada falahu aljanna dan adam an fure shi da yin sujudi kuma ya karbu furen yayi sujudi yana da sakamakon gidan aljanna wa umirtu bis sujudi fa aba- fa abaitu faliyan nar ni kuma an fore ni da yin sujada sai nake in yi sujada dan haka wuta ce ita ce sakamakona wa fi riwaya a cikin wata riwaya fa asaitu sai na saba na kibin umarnin Allah faliyan na shi yasa wuta ce makomata kaga wannan yana nuna mana falalan yin sujudi yayin da kake karanta wannan sura idan ka kai gabar da ake yin sujada ya kamata a ce kai ma kai sujada domin girmama Allah madaukakin sarki Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji masu imani mutanen kirki za ka ga sasannin jikinsu suna nisan tabbarin wurin kwanciyarsu suna nisance mashin fododinsu saboda mi saboda qiyamul layl tsayuwa gaban ubangiji suna karatun alkur'ani suna ruku'i suna sujada suna neman kusanci da yardar ubangiji madaukakin sarki wasu malamai suka ce sasannin jikinsu suna nisanta shimfiɗarsu bayan sallan magariba ya zuwa sun yi sallan nisha saboda a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita lokacin sallar lisha har ma ka samu wasu da dama daga cikin sahabbai sun yi barci wasu kuma gengedi na kama su suna zamne suna jira ba za su yi barci ba har sai an yi lisha'i tare da su yana annabi idan ya sallar magariba yakan ja lokaci mai tsaukayin sallar lisha har mutane su bukaci su yi barci to sai Allah ya yabi waɗannan mutanen da cewa sasannin jikinsu yakan nisanci wurin kwanciyarsu ba don komi ba don su samu su sallaci sallar lisha cikin jama'a tare da masallaci tare da manzan Allah tare da manzan Allah a cikin masallaci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasu malaman kuma suka ce a'a ana nufin qiyamul layl tsayuwar dare sallar dare mutum ya tashi tsakar dare bale ma kaso ɗayan uku na ƙarshen dare a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke sabkowa a sama ta duniya yana shela yana mai kira ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai wata neman wata bukata in biya masa wannan lokacin shine mafi zaɓaɓɓen lokaci daga cikin daga cikin lokutan dare a samu mutum ya tashi yayi alwala yana bautar ubangiji ta hanyar yin sallah ya tsawaita karatu ya tsawaita sujudi ya tsawaita ruku'i yana mai girmama Allah yana neman yarda Allah da kusance shi bi ma'ana Allah yana yaban irin masu wannan aikin ko shakka babu qiyamul layl aiki ne na mutanen kirki qiyamul layl aiki ne na wanda Allah ya zaba ya rabauta shi daga cikin bayu kaga ka samu kanka kana tashi tsakar dare kana bauta ubangijinka wannan ba karaman ni'ima bace zaka kasance daga cikin masoya makusanta a wurin Allah irin mutanen da idan ka buƙaci wurin abu wani abu wurin Allah zai biya maka idan ka nemi wani kariya ta musamman zai kare ka saboda ka ba da lokaci ka tsantsanta shi da bauta a lokacin da duk sauran mutane suna barci suna huta ko shakka babu wannan bindin za su shiga zai iya kasance sallar nisha'i ce idan ya kasance ana tsawaita lokacin suna nisanta abin shin su don su tashi su bauta ma Allah bayan kowa ya barci hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad da aljami na imam tirmidhi da sanadi hasan an mu'adh ibn jabal qala daga mu'adh dan jabal yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi safar na kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin fatauci fa asbahtu yawman qariban minhu sai na waye gari a cikin wani yini ina mai kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasir alhalin muna cikin tafiya فقلت سينتي دشي يا نبي الله يا كي النبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ننام ونأيكي بان لابار ونأيكي لزي شقدني جدا الجنة سنن يلي سنتدني لقوتا قال سي النبي تدشي لقد سألت عن عظيم حقيقة كاي تنبيا قونا الأمر ميجرما قونا الأمر ميجرما wa innahu laysirun ala man yasarahu Allahu alayh sai dai kuma al'amari ne mai sauki ga wanda Allah ya saukaka ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah shi kadai kada ka hada bautan shi da kowa wa tuqimu as-sala ka tsayi da sallah wa tu'ti az-zaka ka bada zakka wa tasumu ramadan ka azumci azumin watan ramadan wa tahujja al-bayt ka ziyarci ɗakin Allah kana mai yin aikin hajji sun maƙala sannan annabi ce da shi ala adulluka ala abuwabil khair shin ba zan nuna maka ƙofofin alheri ba as-sawmu junna azumi garkuwa ne was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka ko takan bice fushi takan bice abin da bai dace ba was-salatu rajul was-salatu rajuli fi jawfil layl da sallan mutum tsakar dare kaga nan shine mahallu shayi ka tashi tsakar dare kana mai yin sallah kana bauta ubangijinka yana daga cikin abwabul khair kofofin alkhair thumma qara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar da muke fasarawa tatajafa junubuhum anil madaji mutanen kirki mammanne na gari sune mutanen da sasannin jikinsu yakan nisanci makwanciyarsu domin suna tashi suna bauta ubangijinsu hatta balaga ya'malun sai da annabi ya kai ƙarshen aya ya amaluna sun maƙala sannan annabi ya ce ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudi shin ba zan baka labarin kan al'amarin ba da gimshikin shi wa zurwati sanamihi da kuma kololuwar shi gaba daya qultu bala ya rasulullah sai nace ina son haka ya kai manzon Allah qala sai annabi ya ce da ni ra'sul amri al-islam kan al'amarin gaba daya shine musulunci wa amuduhu as-salah gimshikin shi shine sallah wa dirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah kololuwa kololuwan shi shine yin jihadi dan dokaka kalmar Allah thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli shin bazan baka labarin abin da ke mallakan gaba ɗayan waɗannan ba qultu bala sai nace eh ba da labari ya manzo ya nabi Allah ya kai annabin Allah فأخذ بلسانه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama halshensa thumma qala sai yace kuffa alayka hada kai kokarin kame wanga abin annabi ya kama halshensa yace da shi kame wannan ya rike shi ya kokowa da shi karka ba shi dama fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih shin dama mu za a kama mu da abin da muke magana da shi ne qala sai annabi yace faqilatka ummuka ya mu'af ina ma da ace mahaifiyarka barinka ta ya kai mu'af wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim shin dama baka san babu abin da ke aukam da mutane cikin wuta akan fuskokinsu sai abin da su ya girma bi mana babu abin da ke kai mutane cikin wuta ya abuka su cikin jahannama ta fuskokinsu sai abin da su suka girma harshenka shine zai kai kai baruka da shine zaka kafirce ma Allah da shine zaka saba ma Allah da shine zaka yi abubuwan da duk basu dace ba idan ka sake shi baka masa nizami ba to zai abka da kai a cikin wuta Allah ya shi mai kare Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun lalle rai bata san abin da aka boye mata min qurrati a'yun daga cikin ababen da suke faranta rai jaza'an sakamako ne bima kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikata bi ma'ana duk mutanen kirki mumunne salihan bayu masu yin da'a ga Allah da manzon shi suna kokarin kiyaye dokokin Allah Allah ya musu wani tanadi na musamman tanadi mai kyau irin tanadin da zai faranta musu rai gobe kiyama hadisi ya zo daga Bukhari da Muslim haka Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisin Abu Huraira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Allah madaukakin sarki yace nayi tanadi ga bayuna nagartattu ma la aynun ra'at irin abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at irin abin da shi bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba darsuwa ba a cikin zuciya ɗaya daga cikin mutane bi ma'ana Allah ya tanadin ni'imomi masu girma ga wanda yake mutanen kirki irin ni'imomin da ido bai taba ganin su duk yadda ka ga wani abin da matsayin ni'ima ne yake a gidan duniya to wannan idan mutum bai taba ganin irin shi duk yadda ka ji wani abin da ji a matsayin ni'ima yake ga mutum kuma ka ji shi a nan gidan duniya to wannan jin ba wani jin da ya taba jin irinsa haka bai taba darsuwa ba a cikin tunanin dan adam irin abin da Allah ya mammanne tanadin shi gobe kiyama Allah ya samu nan cikin su haka hadisi ya zo a cikin sahihin muslim imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin aljami' nashi da lafazinsa عن المغيرة بن شعبة على المنبر دقى مغيرة بن شعبة أكم منبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادوك كحديث زواج من زان الله سيرا دا من شاء الله استبت أغريش يقول ينا تشيو إن موسى سأل ربه النبي موسى يتنبي أبنجيجنس فقال يتشي يا أبنجيجي أي أهل الجنة أدنى منزلة su wane ne daga cikin 'yan gidan aljanna da su ne mafi karamcin matsayi a cikin gidan aljanna su wane ne na ƙarshe-ƙarshe a cikin gidan aljanna qala rajulun ya'ti ba'da ma yadkhulu ahli aljannati aljanna Allah ya ce da shi wani mutum ne zai zo bayan 'yan gidan aljanna sun shiga gidan aljanna fa yuqalu lahu sai a ce da shi udkhul kai ma shiga فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا مآخذهم يا زاني إن شقاء أبنجي باين قوايا كاما جدنشي كما دستن كاما كيوتينسو قال سيأتي دشي فيقال سيأتي دشي فيقال له أترضى أن يكون لك ما كان لملك من, من ملوك الدنيا شنكا يردا za ka ji daɗi ko za ka yarda a baka irin abin da za a ba bunƙasashen mai mulki a cikin rayuwar duniya fa yaqulu na'am ya ubangiji sai ce eh ina so ya Allah wa qad raditu kuma haka zai yarda da ni fa yuqalu sai Allah ya ce da shi inna laka hadha wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu lalle kana da irin wannan mulkin a cikin gidan aljanna da irin shi da irin shi da irin shi fa yaqulu sai ya ce qad raditu ya rabb lalle na yarda ya ubangiji فيقال له سي الله يقار شيء إن لك هذا وعشر أمثالي للي كان دا ونن أبن دا أكا غيا مكا دا كما قوم إرنس فيقول سي رضيت أي رب ناير يا أبنجيجي فيقال له سي أتي شيء إن لك مع هذا ما اشتهيت ما اشتهت نفسك ولذت أعينك kuma lalle a wannan gidan aljanna kana da duk abin da ranka ke sha'awa da kuma abin da zai daɗaɗa maka rai wannan shine mafi ƙarshen daraja daga cikin wanda za su shiga gidan aljanna duk abin da ran shi ke so yana da shi kuma duk abin da zai faranta masa rai yana da shi sai Allah ya ce Allah ka samu daga cikin su نعم
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda ya kasance mumuni wanda ya imani da Allah ya dayanta Allah subhanahu wata'ala kaman kana fasika zai kasance kama wanda ya kasance fasiki ne wanda ya kangare ma Allah la yastawun ba za su taba zamantowa daidai ba amma alladhina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani sannan suka aikata aiki na gari falahum jannatul ma'wa lalle suna da aljanna ta ma'wa nuzulan masauki ne na musamman bima kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa na aikin alkhairi wa amma alladhina fasaku amma wanda suka kangare ma Allah suka fasikance suka kibotan shi fa ma'wahumun nar makoman su shine gidan wuta kullama aradu an yakhruju minha a duk lokacin da suka yi yunkurin su fito daga cikin wuta uidu fiha sai a mayar da su a ciki wa qila lahum a ce da su zuqu azaban nar ku dandani azabar wuta zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun ku dandani azabar wutan nan da kuka kasance kuna karyata walanuziqannahum min al'azabil adna tabbat za mu dandana musu azaba adina makusanciya azaba adina ita ce azaba makusanciya malamai suka ce makusanciya ana nihin irin yadda Allah zai jarrabe su a nan gidan duniya ta hanyar talauci ta hanyar kisa ta hanyar yi musu kisasi da abin da ke kama da haka dunal azabil akbar kafin azaba mai girma wasu malaman suka ce wala nudhiqannahum azabil adna za mu dandana musu azaba ta kusa ita ce azabar kabari dunal azabil akbar kafin babbar azaba shine sanya su cikin wuta jahannam la'allahum yarji'un ko cewa za su dawo game da abin da suka kasance suna aikata wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi shin waye kai zalimci sama da zalimcin wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijin shi sun ma'arada anha sannan ya kawar da kai yana mai ba da baya game da wannan ayoyi inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu kam game da mujrimai masu yin tsananin azaba ne sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون na'am إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ya ce wala qad atina Musa alkitab hakikan mu muka baiwa annabi Musa littafi shine at-taura fala takun fi miryatin min liqa'i ya kai annabi Muhammad kar ka kasance mai shakku game da gamuwa da annabi Musa alaihi salam bi ma'ana Allah yayi alkawalin zai hada da annabi Muhammad da annabi Musa alaihi salam kuma Allah ya zartar da wannan alkawali yayin da ya mi'ar Isra'i da mi'raji da shi sai da ya nuna mashi annabi Musa alaihi salam annabi ya ga annabi Musa alaihi salam har yake ba da labarin irin sufofin da ya ga annabi Musa akai waja'alnahu hudan li bani isra'il kuma muka sanya wannan littafin da muka baiwa annabi Musa ya kasance hudan shari'a ce li bani isra'il ga mutanen da yake banu isra'il waja'alna minhum a'imma sannan muka zabi jagorori daga cikin su yahduna bi amrina suna shiryarwa da al'amarin lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance game da ayoyinmu yuqinuna masu yaqini ne inna rabbaka rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka yafsilu bainahum shi zai rarrabewa tsakankanin su ru'yar tashin al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da kasance suna sabani game da shi sai ya ce أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الكرس فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
Allah ya ce alam yahdi awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min- min alqurun shin ba zai zama musu abun ɗaukar izina ba da nura nawa nawa ne muka hallakar da kafin su min alqurun na daga cikin na daga cikin al'ummomin da suka gabata yamshuna fi masakinihim a yanzu ga su su a yau suna yawo a cikin gidaddajin su bi ma'ana nawa ne daga cikin al'ummomin da suka gabata wanda suka kangare suka kafirce ma ubangiji Allah ya hallaka wanda yau gashi shawa ku da kanku kuna yawo a cikin mazamnayyansu kuna yawo a cikin gidaddajinsu kuna gani a matsayin aya da abin ɗaukar isina inna fi zalika lalle a cikin yin haka la ayatun akwai aya abin ɗaukar nura da izina afala tasma'un shin ba kwa jin abin da ake gaya muku ne awalam yarau anna nasuqal ma'a inna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurus fa nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum shin ba sa gani ne gani na nura da basira mu ne ke koro da girgije ya zubar musu da ruwa ya zuwa ƙasar da ta ƙiƙashe ta bushe fa nukhriju bihi zar'an mu fitar da tsirrai sanadiyar sabkar da wannan ruwa ta'kulu minhu an'amuhum wanda wannan tsirran daga gare shi ne dabbobin su za su ce wa anfusuhum su ma daga cikin wannan tsirran za su ce afala yubsirun shin ba sa gani ba gani na basira ne wa yaquluna mata hadha al-fath in kuntum sadiqin zaka ji suna cewa su kafirai mata hadha al-fath wai yaushe ne rattashin al-qiyama yaushe ne Allah zai yi hukunci tsakankanin mu da ku a tantance yan aljanna da yan wuta kamar yadda kuke fada kuna riyawa in dai da gaske kuke qul ce musu yawmal fath ranar yin hukunci la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum imanin kafirai ba zai amfane su ba a wannan rana za ku gani ku ji da idan ku absarna wa sami'na ku ce mun ji mun gani ya Allah farji'na na'mal saliha inna muqinuna yanzu mun yi imani to a wannan rana imanin kafirai ba zai amfane su in dai Allah ya kawo wannan ranar da zai hukunci tsakankanin mu da ku imanin ku ba zai muku amfani ba wala hum yunzarun kuma lalle ba za a ba su dama ba ba za a ba su wani dama ba ko sarari fa a'rid anhu ya kai ma'aikin Allah ya manzan Allah a arid anhum ka wadda kai game da baransu wantazir jira innahum muntazirun lalle su masananan suna jira wannan shine sura karshen suratul sajda nan zamu dakata wa abinda muka faɗa daidai Allah sami tare da a cikin shi kuskure ko abinda ke kama da ka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah